إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفير الصبر ودى إتكي سفير قوما قوة الرجب shekara ta 1443 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kuma ya dace da 12 ga watan February shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 15 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi al-Imam ibn Abi Asim rasuwarsa shekara ta 200 ne da tamanin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna lissafa littafin shi dinnan a matsayin daya daga cikin muhimman littattafai na bayani akan aqidan magabata zamu tashi a inda malam yake fada daga lambar hadisi na 174 cikin babin shi da ya kulla na al'amalu fi amrin qad furiga minhu daga cikin abwab da ya kulla dan bayani akan kaddara cewa duk wani abu da kai yana faruwa a duniyar nan tsarin Allah ne zartawarsa ce da numfashin mutane da lafiyarsu da rashin lafiyarsu da rayuwarsu da mutuwarsu da bakin ciki da farin ciki da haihuwa da girma da arziki da talauci da sarauta da duk wani abu da kaga yana faruwa da sanin Allah da tsarin shi da hukuncinsa da yardarsa abin da ya bawa mutane kawai shine su su aiki da sababi sababin shi ma kuma cikin kadar Allah malam yace haddathana al-hawti qala haddathana baqiya wa haddathana amr ibn usman wa ibn musaffa qala haddathana baqiya haddathana az-zubaydi ar-rashid ibn sa'd an abdurrahman ibn qatada al-basri an hisham ibn hakim anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alayhi وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أنا ابتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء فقال إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاد بهم في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسورون لأمل أهل الجنة وأهل النار ميسون لأمل أهل النار الله مالا يتي حدثنا الحوطي مالا أبو محمد عبد الوهاب ابن نجدى الحوطي يابا محديث حدثنا بقية شكميتي دقى بقية بقية آه sai malam ya dakata da wannan isnadin ya ce wa haddathana amrun ibnu usman ya sake koro ne isnadi ta hanyar amru ibnu usman ibnu sa'id al-himsi daga cikin malaman su Abu Dawud da Nasa'i nan da ibnu Majah shi kuma yace daga da shi da Muhammad ibn Musaffa ma'ana ya karbo wannan riwaya daga malamai uku kenan Abdul Wahhab ibn Najda da Amr ibn Usman da Muhammad ibn Musaffa wanda ya daga cikin malaman da yake yawaita riwaya gare su a wannan littafi kamar da muka shaji dukkanin su uku nan daga Baqiya ya Ali ibn al-Walid wannan Baqiya wanda malami ne mudallisi amma kuma anan ya fito karara yace haddathana az-Zubaydi wato Muhammad ibn al-Walid az-Zubaydi kenan wanda iskaliyar da ake tsoro ta kauce Malam Muhammad ibn al-Walid az-Zubaydi shi kuma daga Rashid ibn Sa'd Rashid ibn Sa'd a a shi kuma yana riwaya daga Abdurrahman ibn Qatadata al-Basri wa an-Nasri amin Abdurrahman ibn Qatada shine mai riwaya daga Rashid ibn Sa'd al-Himsi wanda yana daga cikin rijalu a Muslim da da da kuma Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad wanda rasuwarsa shekara ta 133 wannan shi ke riwaya shi Abdurrahman ibn Qatada wanda ana cewa Abdurrahman dan Qatada ana kuma cewa Abdurrahman ibn Abi Qatada kamar da zamu ja isnadi na gaba Abdurrahman ibn Qatada As-Sulami tabi'i ne shi ke riwaya daga ainihin Hisham ibn Hakim Hisham yace anna rajulan ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ya rasulullah ya manzon Allah anabtadiul a'mala ayyukan da muke yi mu muke farar su mu muke kirkiran su babu hannun Allah am qad qudiya al-qada'u ko ku an riga an gama zartar da komai fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala akhadha dhurriyyata adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim Nabi sallallahu alaihi wasallam yace dama can aitin farko Allah subhanahu wataala ya riki gaba ɗaya ƴaƴan annabi Adam min zuhurihim ta bayan su gaba ɗaya wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa su shaidu akan kawunansu annabi na ishara ibuwa ga fadin Allah wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhuri min zuhurihim wa dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah ya ce, ƙalubala shahidna an ta ƙulu yau malki ya mace ina kunna an haza zafi, au ta ƙulu ina ma ashiraka a ba'una min ƙabu wa kunna buriyatan min ba'adi zuwa dai ƙarshen waɗannan ayoyi da ke cikin sautin araf. Allah yake cewa ka gaya musu, ka ambata musu al'amarin sa'an da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya fitar da dukkanin ‘yan Adam’ daga jikin annabi Adam inda zuwa cikin hadisin da ya fassara wannan wanda al-Imamu ainihin Ahmad ya ruwaito shi da al-Imamu al-Hakim Allah subhanahu wataala ya sa hannun shi mai albarka ya taba jikin bayan annabi Adam sai dukkanin ƴan Adam gabaki ɗaya kowa ya bayyana a wannan hali shine min buhurihim wa zurriyyati a wannan mahalli Allah ya kafa ma mutane shaida akan kawunansu Allah ya ce da kowa a wajen alastu bi rabbikum ashe ba ni ne Allah ubangijinku ba kowa ya ikrari da tauhidi qalu bala shahidna suka ce kowa ya ce ya Allah mun shaida cewa kai ne ubangijinmu sai Allah ya ce to ku ji wannan an ta kullu yawmal qiyamati inna kunna an haba gafi karana alkiyama ku ku ce ku sani wannan ba in ba ku sani manzo Allah ya bada labari ko to kowa ya sani kenan Allah ya tsayawa da kowa hujja shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ba da labarin wannan abin yace Allah ya fidda 'yan adam gabaki daya thumma afada bihim fi kaffai sannan Allah ya raba su gida biyu ya sanya su wasu a hannun dama wasu a hannun hagu fa qala sai Allah yace haula'i fil janna waɗannan 'yan aljanna ne na hannun dama wa haula'i fil nari waɗannan kuma 'yan wuta ne فأهل الجنة ميسورون لأهل لأمل أهل الجنة ذاك أن الجنة في الله يسوق آمس أيكم الجنة وأهل النار ميسورون لأهل لأمل أهل النار ولن الله يسي أموتا في الله يسوق آمس كافرتي دفاسقنتي دبرنا دسابو فاسجن وحال شكونا وينسا wannan hadisi ne tabbatacce kamar da muga isnadin sa ingantacce ne a mala ya fitar da shi anan kuma ya fitar da shi a cikin al'ahad wal masani sannan al'ajur ya fitar da shi a cikin ash-shari'a da baihaqi a cikin al-asma'u was sifat haka nan kuma a a aini kamar kana magana malam mene muyassaruna eh haka ne zai karanta shi da shadda muyassarun fa kullu muyassar ma ya na karanta ne mai suruna a kuskuren baki na ne muyassaruna jazakumullahu khairan haka ne muyassaruna li amali ahli janna wa alun nari muyassaruna li ahli alin nar ko wadanne za a sawwaka musu aikata aikin da Allah ya yi su da shi wannan hadisi ne tabbatacce kamar da muka ambata kuma yana tabbatar da kaddara cewa Allah ya riga ya kaddara komai kuma wajibi ne ga mutum mumini ya imani da wannan abinda muka faɗa a wancan darasin za mu maimaita shi cewa ba shi daga cikin alfanu ka ce za ka yi kwashanin za ka tuhumi me yasa Allah ya haka domin shi Allah fa'alun ne lima yurid dukkan mu bayin Allah ne kuma Allah yana aikata abin da ya ga dama ne da bayinsa da haka kar ka fara wannan tuhumatuman to za ka shiga cikin tafarki ne na mu'tazila su ne suka dinga tuhuman ire-iren waɗannan hadisan hasali ma su suka tirsasawa malamai ware wannan littafin da ambatan waɗannan maganganun mu'tazila da qadariyya da jabariyya da ire-iren waɗannan tafarki na bid'a a matsayin ka na musulmi to abinda ake tunani da gare ka shine amanna kawai zaka ce kai imani amana rasul bi unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kana cikin mu'minai to amanna kake da abinda Allah ya saukar amanna kake da abinda Allah ya kaddarta sai kuma kai ta addu'a Allah subhanahu wataala ya saka cikin tsiratattu ya saka cikin mutanen kirki ya saka cikin waɗanda muyassaruna lahum amalul janna din Allah ka bari qala hadathana muhammad ibn auf qala hadathana abdul hamid ibn ibrahim hadathana abdullah ibn salim an zubaydi ar-rashid ibn sadin anna abdurrahman ibn abi qatada hadathahum anna abahu hadathahu anna hisham ibn hakim hadathahu أنه أتى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أنبتدئ الأعمال أم قد أضي القضاء فذكر نحوه bari sake kawo isnadi ta hanyar Muhammad ibn Auf al-Ta'i kenan wanda yana daga cikin rijal na Abu Dawud ne kawai cikin ashabul kutub sita rasuwarsa shekara ta 272 yace shi kuma daga Abdul Hamid ibn Ibrahim al-Hadrami wannan malamin shi ke da matsala a cikin wannan isnadin don kamar da ibn hajar yake faɗa cewa saduqun mutum ne mai gaskiya illa annahu zahabat kutubuhu fasa'a hifdhu sai da yayi asarar littafan shi sai hadda shi ta lalace ya samu ikhtilati kenan Allah ya gafarta mai shi kuma yake riwaya daga Abdullahi ibn Salim shi kuma daga Zubairi da muka ji a baya daga Rashid ibn Salim daga Abdurrahman ibn Abi Qatada kamar yadda na ambata a can baya a baya kada dai ko Abdurrahman ibn Qatada akan ce Abdurrahman ibn Abi Qatada shi kuma haddathahum ya ba su labarin anna abahu shi Abu Qatada ko Qatada Sulami haddathahu ya ba shi labari anna Hisham ibn Hakim cewa Hisham ibn Hakim ibn Hizam al-Asadi ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda duk da sun musulunta a makare yana daga cikin ɗabaƙan wanda suka musulunta bayan fatu makka mahaifiyarsa ‘yar uwa ce ga zubair ibn al'awwam da aka zubairu kawunsa ne amma ya zama cikin manyan sahabbai ta fuskar saboda zurfin hankalinsa da tunaninsa da kwarjininsa har umar ya naɗa shi shugaban tawaga da suka tafi suka yi ta yawon wa'azi ƙauye da birni a ƙasar sham umar yana yawan girmama shi har yakan ce idan ya ji labarin an yi wata ɓarna sai ce irin wannan barnar ba za ta yi a dinga yin ta ba ma dimtu ana wa hishamun wa hakimun hayyan yace matakar ni da hakimu hishamu dan hakim muna muna raye ba za mu bari a wannan barnar ba Umar yana kaddara shi sosai duk da ya musulunta a makare Allah ya kara masa yadda shine yake wannan riwaya kamar da yadda take a baya ya ambaci irin wancan hadisin annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anabtadi'ul a'mala am qad qudiyal qada'u mu ne muke kirkiran ayyukan mu ko an riga an kaddara su fa zakara nahwahu sai ambaci hadisin kwatankwacin irin wannan wannan isnadi kamar yadda muka gani isnadi ne da yake da rauni amma matanin sahihi ne saboda ga mutaba'atan da muka ji a baya قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان ابن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا أعمل على أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر وكل ميسر ميسر لما خلق له wannan isnadin kuma ta hanyar Muhammad ibn al-Musanna wanda mun sha jin riwaya daga gare shi a wannan littafi shi kuma yace daga Abu Amir al-Aqdi shine Abdul Malik ibn Amr al-Basri ke daga cikin rijalus sitta shi kuma yace daga Sulaiman ibn Sufyan at-Tamimi wannan Sulaiman ibn Sufyan at-Tamimi kamar yadda Rabi yake fara a cikin al-Kashif yake cewa ba'afu malamai sun raunata shi shi yana da rauni ba ba ba amintacce bane isnadi ne mai rauni wannan saboda wannan mutum Suleiman ibn Sufyan yace ana Abdullah ibn Dinar an ibn Umar an Umar radiyallahu anhu kala Umar yace lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da Allah ya saukar da fadin sa faminhum shaqiyyun wa sa'id a cikin su akwai matsiyaci akwai kuma mai arziki shaqi shine wanda ya shiga tsiya ta lahira sa'id wanda ya tsira a lahira Allah ka samu cikin su a dau wato fadin Allah cikin suratul hud yake cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud sai Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud wannan rana ta lahira rana ce da kowa zai shiga rana ce da kowa za a kawo shi a wajen a tattara mutane Allah ya ce kuma babu abin da ya sa muka jinkirta ranar sai dai mun riga mun lissafa mata kwanaki sanannu adadi adadi sanannu sai Allah ya ce yawma ta'ati ranar da wannan rana za ta zo yawma ya ake kai ko ran da wannan rana ta zo sai Allah ya ce la takallamu nafsu ai la tatakallamu nafsun illa bi idhihi babu wanda ya isa magana sai Allah ya bada izini sai Allah ya ce fa minhum a cikin taron nan da za a yi ranar alkiyama akwai shaqiyun akwai yan wuta wa sa'idun akwai kuma yan aljanna sai Umar ya tambaya yake cewa ana amalu ala amrin qad furiga minhu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin aikin da muke yi din nan dama an riga an gama tsara shi ne am ala shay'in lam yufrag minhu koko ba a gama ba mu muke yin kayan mu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal ala shay'in qad furiga min a a abu ne da an riga an gama da shi wajarat bihi al-aqlamu ya umar an riga an gudanar da alƙalumma na kaddara an rubuta wa kullun kuma kowa da ka gani muyassarun lima khuliqa lahu Allah yana sauƙaƙa mishi aikata abinda dan shi Allah ya halicce shi hadisin asalin shi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa ta hanyar wato Muhammad ibn Bashar Bundar zuwa ga Abu Amir da wannan isnadi Tirmidhi yace hasanun gharib wallahu a'lam babu malam yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Abu al-Ahwas an Mansur an Sa'ad ibn Ubaida an Abi Abdurrahman an Ali radiyallahu anhu qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة الحديث ya so wannan ta hanyar babban malamin shi Abubakar ɗan gidan Abu Shayba sahibul musannaf daga Abu al-Ahwas shine Salam ibn Sulaym al-Hanafi wanda ya daga cikin jalul jama'a shi kuma yace daga Mansur ya ibn al-Mu'tamir daga Sa'ad dan Abi ibn Ubaida wannan Sa'ad ibn Ubaida da ke riwaya daga Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Sulami din sirkin sa ne da shi yake auren diyar Abu Abdurrahman Sulami shi Abu Abdurrahman Sulami shi kuma yake riwaya daga Sayyidina Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda kala Sayyidina Ali yake kharajna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi janazati mun fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zuwa kai wata gawa falamman tahayna ila baqi'il garqa da muka isa zuwa makabartar baqi'a قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wuri sai ya zauna ko ya tsuguna kuma sai muka zauna ko muka tsuguna kewaye da shi fa akhadha udan sai ya dauki wani dan sanda ko wani dan kiran itace fa nakata bihi fil ardi ya fara yana taka shi haka a jikin kasa thumma rafa'a ra'sahu fa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago fuskar sa ya dago kansa sai ya ce mana ma minkum min nafsin manfusa daga cikin ku babu wani rai manfusa wanda aka haifa shine ma'anan manfus daga annifas da aka ake ce mace in ta haifa in ta haihu a ce natisat fulana ta haihu shi za ake ce ma jinin nifasi haihuwa jinin haihuwa to nafsin manfusa ba wani rai wanda aka haife shi yazo duniya illa qad alima Allahu makanaha irin jannati wannan sai dai zama Allah ya san wurin zamanta a aljanna da wuta shaqiyatan am sa'ida ko Allah ya san matsiyaciya ce wannan ran ko ko mai albarka fa qala rajulun min alqaumi sai wani mutum yace cikin mutane ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala nad'ul amala don haka ne mu daina komai mana mu zauna kawai mu jira kaddaran mu fa nattakilu ala kitabina mu jingina da littafinmu faman kana min ahli sa'ada wanda ya zama daga cikin ma'abota tsira sara ila sa'ada ya tafi zuwa ga tsira waman kana min ahli shaqawa wanda yake cikin ma'abota wato tsiya da, da, tadewa ya'ani sara ila shaqawa sai ya tafi zuwa ga tadewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah yace i'malu ku tashi ku yi ta aiki fa kullum muyassarun man kana min ahli sa'ada yusira li amalihi wa man kana min ahli shaqawa yusira li amalihi annabi yace a tashi ku ci gaba da aiki wanda Allah ya nufin ya sa ya zama ya tsira Allah zai sauka mishi aikin tsira wanda Allah ya nufin ya sa ya zama ya tabe Allah zai sauka mishi aikin tabewa wannan hadisi ya cikin Bukhari da Muslim abin da ya kamata mu lura irin wannan hadisan shine kun ga jama'a su mutanen da suka dauki mummuna akida sun imani da bangaren hadisin ne suka kafirce wani sun yadda da labarin cewa haka abin yake amma kuma sun ki amsal hukuncin da labarin ke bayarwa wato sai su ce ai haka da aka yi ba haka ya kamata ba annabi da ya ba su labari su sahabbai da ya ce musu ga abin da za a yi sai karba suka yi tun muna so mu tsira haka kawai za mu yi mu ba mu ji labarin mu gasgata ko mu yi aiki da dokar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu ci gaba da aiki tukuru domin mu a matsayin mu na bayi abinda aka daura mana ulzimna bi amalil ubudiyya an lazimta mana aikin bayi ba a ba mu daman mu fara tambaya fi tasarrufin rububiyya ba me yake akan ka shine kai aikin da ke kan bawa abinda Allah ya ce kai kai kai ta addu'a Allah ya baka dacewa amma shiga cikin tasarrufi na rububiyya to wannan ba hakkin ka bane dan haka wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim sauran littafai kuma yana nuni zuwa ga cewa Allah ya riga ya gama duk tsarin da ya ga damai abinda ake kan mu kawai shine mu kuma mu yi aiki mai fatan Allah ya sa mu dace da aikin da Allah yake so Allah ya sa mu kira قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا شريك قال حدثنا حسين بن حسن الكندي عن ابن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثت مع يحيى بن يعمر فمررنا بابن عمر فسألناه فقال الحديث وانا اسناد دقا زكريا ابن يحيى السجزي السجزي aboki imamun nasa'i din na wanda suka yawo tare suka tafi karatu kasashe da dama shi dai amma ya riga imamun nasa'i rasuwa rasuwarsa ta faru ne a shekara ta 289 haka shi imamun nasa'i sai da shiga karni na hudu shine karshen rasuwa a cikin duka ashabul kutubus sita shi rasuwarsa kamar da muka sha faɗa 303 wannan asizji shine wanda da ake ce ma khayyatus sunna ko telan sunna daga Sharik ibn Abdullah shi kuma yace daga Hussein ibn Hassan ibn Ali ibn Amir al-Kindi an ibn Buraida an Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari mashhur mai riwaya din na kasar Kufa da shi da abokinsa qala yace hajjatu ma'a Yahya ibn Ya'mar wannan shine wasali mai inganci na suna da Fatil Ain Yahya ibn Ya'mar kamar yadda ibnu hajar yake fada a cikin fathul bari famararna bibnu umar muka zo ta wajen abdullahi dan umar muka same shi fasalnahu faqala kamar yadda kasan da an je aikin haji galibi akan fara zuwa madina to haka su ma suka yi da kasar sham da suka zo sai suka fara zuwa madina sai suka ga abdullahi dan umar sahabi cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasalnahu faqala sai muka tambaye shi game da al'amarin kaddara wannan shine hadisin nan na cikin sayyid muslim farko farkon nan wanda ya zo a kan bayani a kan ƙaddara da suka tambaye shi cewa wasu mutane sun fito a ƙasashensu suna musu ƙaddara sai na abu ɗan umar yake cewa to ku gaya musu ba ni ba su sannan sai ba su a wannan hadisi ya ce baina na hannu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna tare da manzon Allah wata rana id atahu rajul sai ga wani mutum ya zo hasanul waji mai kyakkyawar fuska tayyibur rihi mai dadin kanshi faqala la yace da annabi sallallahu alaihi wasallama mal iman menene imani faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tu'mina billah kai imani da Allah wa malaikati kai imani da malaiku malaikun Allah wa kutubihi kai imani da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa liqa'i kai imani da lahira cewa za a gamu da Allah sannan manzo Allah yace wal qadari khairihi wa sharri kuma kai imani da kaddara alherin ta da sharrin ta urahu qala yace ina tsammanin ma yace hulwihi wa murri mai daɗinta da mara daɗinta da mai ɗacinta qala sai wannan mai tambaya ce sadakata kai gaskiya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce musu hadha jibrilu alaihi salam atakum yuallimukum amra dinikum dinikum wannan ai jibrilu ne Allah ya kara masa aminci yazo dan ya sanar da ku al'amarin addininku in za a tuna wannan riwaya ta wuce a baya a lamba hadisi na 130 ta wuce a baya nan ya yanke ta ne bai tambaya game da mal islamu mal imanu da sauransu قال حدثنا خليفة ابن خيات الأصفري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس إلا وقد كتب الله تعالى مدخلها ومخرجها وما هي لاقية وأن إسنادي تهنيا خليفة ابن خياط ابن خليفة ابن خياط هكا سنين شيك مالا خليفة ابن خياط أبو أمر العسقري malami ne mashahuri cikin malaman tarihi yana da tarihi shahararre tarihu khalifa ibn khayyab al-imam zabi yana cewa waɗanda suka ki karɓar riwayarsa sun soke shi ne da ghairi hujja babu dalili shi yasa zaka ga daga cikin ashabul kutubus sitta imam al-bukhari ne kada ya fita da hadisin sa sauran duk ba su fita da hadisan shi ba saboda an yi maganganu a kansa amma tunda dai har bukhari ya fitar gashi shikenan kuma aikin gama ya gama ina fata mun gane wannan shi kuma yake cewa Khalifa ibn Khayyat Bukhari ya tame da hadisi ne kamar guda biyar ko shida ko kuma bakwai ina jin ba na manta ba bakwai insha Allah ana mishi lakabi ana ce mishi shabab shabab kuma irin yan ustadai din nan ko masu masu saka uniform suna dukan mutane a kiyadin nan shi kuma yace daga Abdullahi ibn Yazid daga Abu Hanifa Abu Hanifa ta daga sani An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi imamu ahlin ra'ayi Allah ya gafarta mishi Imam Abu Hanifa Sheikh Al-Albani da yazo magana akan wannan isnadin a cikin takhrijin sa na wannan hadisin takhrijin da wannan littafin kai tsaye yake cewa wannan isnadi da'ifi ne ce hadha isnadun da'ifun rijaluhu rijalul bukhari ghaira abi hanifata yace tun mazajen wato mazajen bukhari ne in banda abu hanifa yace fa innahu ala jalalatihi fil fiqh da'afahu al a'immatu li su'i hifzi ce shi abu hanifa tare da daukakar sa da darajar sa a fiqh to malamai ga baki daya na hadisi sun hada karama tashi saboda raunin haddasa wannan ita ce magana ta gaskiya game da matsayin abu hanifa a wajen malaman hadisi mas'ala ce guda biyu akwai raunin hadda akwai kuma tuhume-tuhume da malamai suka yi masa akan wasu mas'aloli na aqida amma wannan masail na aqida ana bada labari a tarihi cewa ya tuba da barin su irin mas'ala game da irja'i yana cikin masu ra'ayin irin na murji'atul fuqaha to wannan ya sa malamai sun tsani harkokin sa malaman hadisi ina jin banda Abdullahi dan Mubarak babu wani malami daga cikin mashahuran malaman hadisi wanda ya mushi sana'i ta fuskar riwaya amma shi ma yana faɗa cewa Abu Hanifa Abu Hanifa ta rajulun miskinun fil hadith Abu Hanifa mutum ne da yake bayi da wadata a cikin ilimin hadisi yace ya ruwaito hadisai kwata-kwata guda 30 ne da wani abu kuma akhta'a fi aktsariha yayi kuskure a mafi yawansu abinda yake faruwa shine kamar yadda Zahabi ya ambata magana ta adalci Allah cikin hikimarsa yana wa kowane adam baiwar da ya gara ba ko ba kowa bane cikin mutane Allah ke tattara mishi baiwa mabambanta ba kowa bane ko da Allah ya tattara mutum baiwa mabambanta sai ga kuma Allah ya yi mishi dai wata naƙasa a wani wuri domin wannan shine siffar dan adam jiba irin baiwa imamu asyuti shi yana daga cikin malamai da suke rubutu a cikin kusan kowane fanni na rayuwa da ilimi da siyasa tattalin arziki da hadisi da fiqh da ulumul qur'an amma shi da kanshi ya fada yace Allah bai muni kaso mai tsoka a cikin lissafi ba bai iya mata da kanshi ya fada ko mun gani to haka kalli hafsu mai mai qira'a ji irin yadda qira'a sa take da nagarta a gun masu riwaya amma baya daga cikin nasibin sa hadisi kalli irin ilimin hadisin a'amash shi kuma yana da kira'a wata ke ba a karbanta Suleiman ibn Mihran al-Imam Zahabi yake cewa da haka wannan baya rage darajar al-Imam Abu Hanifa amma su al'ummarsa wato mazhabinsa na Abu Hanifa sun karba wannan magana sun yi iyayen tsawon shekaru cewa sai sun ruguza wannan zancen na malaman hadisi suna cewa ƙarya ne son zuciya ne annabimanci kuma ba zai yi ka canza abin da yake gaskiya ba tunda kusan zaka yi cewa ijma'i ne tsakankanin malaman hadisi game da haka in kana son ganin cikakkun maganganun sai ka koma tarihu madinati Baghdad tarjama shi al-Imam Abu Hanifa da wadda wadda khatibu yayi sai kuma littafin al-Kamil fi du'afa rijal na Ibn Adiy al-Jurjani sai kuma littafin Kitabul Majruhina min al-Muhaddithina na Ibn Hibbana da kuma Sisra da'ifa ta Sheikhul Albani da kuma littafin as-sunna na Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali da kuma uwa uba sai kuma littafin at-tankib lima fi ta'anib al-kautsari min al-abatin na Abdurrahman al-Muallib inda ya bada amsa ga maganganun da Kautsari ya kawo na tuhumar Khatibu da cewa Khatibu yayi son zuciya har sai da suka ce ma al-Imam az-Zahabi a cikin mizanu na Iktidal ya kawo maganganun yayi tarjamar da komai sai suka ce ai wannan tarjamar muqahama ce saboda an samu wata nuskha ta mizanul ita babu wannan tarjama kuma wannan tarjaman ta saba wa sharadin da zahabi ya bayar a muqaddima sun yi maganganu duk irin waɗannan amma dai hakikanin gaskiya hanafiya ba su da gaskiya a cikin wannan mas'ala sun fi karkata zuwa ga ta'assubanci a wannan mas'ala da sauransu da haka Abu Hanifa malami ne daga cikin malaman musulunci ababen girmamawa abin alfahari ne shi ga musulunci malami ne iyakan malami amma a bangaren hadisi ba harka shi bace malamai suka ce watakila saboda a wannan zamanin da ya rayu a karni na biyu na musulunci domin rasuwarsa shekara ta ɗari ne da hamsin kuma ya rayu wajen shekara tamanin da biyu kaga kenan ya rayu tsakankanin karni na ɗaya zuwa na biyu a lokacin ƙasar kufa ilimin hadisi bai shahara a cikinta ba ilimin da ya shahara a cikinta shine ilimin alqur'ani da ilimin fiqh saboda mene saboda manyan malaman da suka kafa makarantar ilimin kufa sune Abu Musa ashari da ainihin wato Abdullahi dan Mas'ud waɗannan kuma sun fi karkata zuwa karantar da Qur'ani da fiqh domin shi Abu Musa ashari ma shi ke zama daga sallar asuba baya tashi wata rana sai an yi la'asar yana biya mutane Qur'ani ɗaya bayan ɗaya duk mutanen Kufa a gunshi suka da Al-Qur'ani a wannan zamanin sai zama sun ba da muhimmanci ga wannan harka babu shaharar malaman hadisi a wannan lokacin to wataƙila wannan ya hana ya samu zama a gaban malaman hadisi daga baya ne Kufa suka ga basara ta wuce su a harka hadisi sai suka tashi saboda tsakankaninsu akwai irin makwabtaka ta garuruwa da irin wato gogoriyan mun fi ku kaza mun fi ku kaza yadda ka san irin ana tsakanin gari kaza da gari kaza ko mun gane to wannan gogori yasa suka tashi suka nemi ilimin hadisi daga baya suka fada irin su Amash da ire-iren su wallahu alam wannan dai uzuri ne da aka nemi a bayar almuhimmu Abu Hanifa irin basira da Allah ya mishi da irin hangen nesan shi da ya samu koyon hadisi da ya iya shi bai fi karfin koyon shi a bai samu damar koya bane to kuma ba za a yi ƙarya a ce ya iya ba ba za a ƙarya a ce riwaya shi abu karɓa ba ce amma yana nan da jalalarsa a fikihu yana nan da jalalarsa a addinin musulunci kuma abin da suke kurakurai ba za a ce a mai da su daidai ba wannan shine hukuncin da za a yi wa kowane malami a cikin musulunci shine hukuncin adalci da haka za ka ga ibnu abi shaiba a cikin musannaf sai da ya kitabi guda wanda yana da babuka sama da ɗari da hamsin na imam abu hanifa raddi sunan shi kenan kitabun raddi ala abi hanifa wanda ce kitabu salati kitabu siyami kitabu zakati kitabu hajji da kuma kitabu raddi ala abi hanifa yana nan gashi nan zaku gashi nan a kusa in ka bincika zaku ina jin mujalladi na 20 zuwa da ko da daya ce babun da ke magana akan abu hanifa an ce annabi ya ce kaza shi kuma ya ce kaza annabi ya ce albay'an bil khiyar shi kuma ya ce babu ce wannan magana shi batacciya ce sai kawo hadisi abin da ya faru shine su su abu hanifa sun akkada wato ƙawa'id amma sai suka zo suna saka hadisai da ayoyi a kansu akasin abin da suka wani hau na ƙasar kufa a nahu sai sun samu hujja suke kafa ka'ida amma a nan sun riga sun kafa ka'ida kuma ka'ida sai suka zama suna suna kaddasa ta fiye da nasoshin sai suka samu kuskure irin kuskuren da mutanen basara suka samu su kuma a nasu nahu su kuma a nahun su suna ganin kadasa ta ka'ida fiye da nasoshin Allah shi kyauta wannan dai wani muhalli ne mai fadi na tattaunawa a cikin tarihin waɗannan al'ummomi Allah ya gafarta musu Allah ya ƙara musu rahama a takeice al-Imam Abu Hanifa babban malami ne cikin malaman musulunci kuma abin alfaharin addinin musulunci ne Allah ubangiji ya gafarta masa amma kuma malamai ba sa karɓar riwayarsa saboda bai da ƙarfin hadda kamar da Sheikhul Albani ya faɗa da shi da malamai da dama da suka gabace shi Abu Hanifa yace daga Abdul Aziz ibn Rufai'in al-Kufi wanda yana daga cikin rijalul jama'a shi kuma daga Mus'ab ibn Sa'd daga baban shi Sa'd dan Abi Waqqas kenan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min nafsin illa wa qad kataba Allah ta'ala madkhalaha wa makharajaha babu wata rai sai da yazan Allah ya rubuta mashigarta da mafitarta wa ma hiya laqiya da duk abin da zata gamu da shi na arziki da fitina da jarabawa da duk abin da zaka yi a duniya Allah ya riga ya rubuta fa qala rajulun min al-ansari sai wani mutum cikin mutanen Madina ya ce fa fimal amalu ya rasulullah to dan me muke ta aiki qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana min ahli janna yustira li amali ahli janna wanda yake dan aljanna ne dama can Allah zai bashi gamdakatar din yin aikin aljanna wa man kana min ahli nari wanda ya zan dan wuta ne shi kuma yustira li amali ahli nari za a sauwaka mishi aikin yan wuta faqala al-ansariyyu sai ba an tsarin ya ce al'ana hukkal amal lalle kam yanzu dole a yi aiki haka umar shi ma fara a cikin riwayar suka ce dole dole a yi aiki a cikin wata riwaya wadda za mu zo mu ji a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fito musu ma da littafin kwafin littafin jibril ya zo mai da shi yace kun ga wannan a cikin shi akwai dukkan sunayen yan aljanna da sunayen iyayensu da sunayen kakanninsu da dangantakarsu da garuruwansu a cikin wannan kuma akwai sunayen ƴan wuta da sunayen iyayensu da kakanninsu daga takansu da garuruwansu Allah ya riga ya sa an gama rubutawa kuma an yi stamp Jibril ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe da haka ba a ƙaryatawa ba a musu kaddara ce haka Allah ya tsara to sai ka tashi kai aiki shine abin da ke kanka qala hadathana uqbah ibn mukram qala hadathana abu asim an azra ibn thabit أن يحيى ابن أقيل أن يحيى بن يعمر أن أبي الأسود الدئلي قال قال لي إمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس ويقدهون فيه الحديث وانا رواية كمتها بقية ابن مكرم البصري وانا يرى ديتي أتكي مسلم دا أبو داود دا ترمزي يا رسول شكرا تدري بيوني دا أربعين دا أكو شيكو ميتي دا أبو عاصم النبيل كنان أن أزرى ابن ثابت shi kuma yace daga Yahya ibn Aqil al-Khuzai Yahya yace daga Yahya ibn Ya'mar shi kuma yace daga Abul Aswadi ad-Di'ali ana cewa ad-Di'ali ana cewa kuma ad-Du'ali idan an ce ad-Du'ali sai a saka wawu nabira din wannan alhamza akan wawu sai zama ad-Du'ali kenan amma an saka alhamza akan nabira kamar nan sai karanta shi da wasali kasa ad-Di'ali ana kuma cewa ad-Dili ya zama da tashiri shine wannan da ake danganta kirkirar nahwu zuwa gare shi daya daga cikin manyan sahabban sayyidina ali radiyallahu anhu wa rahimallahu abul aswad qala yace qala li imran ibn al-husayn imran dan husayn ya ce mini ara'aita ma ya'malun nas wa yakdahuna fi me zaka ce game da wannan ayyuka da mutane suke yi da irin wahalar da muke sha a duniyar nan mai ta aiki muna shan wahala ba ji ba gani kullum muna cikin nema kullum muna cikin neman abinci noma da kiwo da sana'a da aikin gwamnati da wanda ya halasta da wanda bai halasta ba duk muna ta yi ne muke ta yi alaysa qad qadallahu alaihim wa madha ma man qaddara wa qad sabab man man man qaddara wa qad sabaka yace shin ba an riga an zartar ba kuma ya wuce komai an gama au fi ma yastaqbiluna ma atahum bihi nabiyyu shin abun ya riga ya wuce an kaddara ko ko wani abu ne wanda za su fuskanta a nan gaba wanda annabin su ya kawo musu wattuhidat alaihim bil hujja za su aikata nan gaba a kama su da shi qala qultu bal huwa shay'un qad qudiya alayhi ni abul aswad sai nace wannan wani abu ne wanda an riga an zarta a kansu wa madha alaihim man kad qaddara qad sabaka wato abinda aka kaddara musu ya riga ya wuce qala sai yace fa hal yakunu zalika zulman to baka ganin haka ya zama zalunci sahabin yana gwada shi a riwayar muslim sai yace fa abza'ani zalika sai ne mamaki ya sahabi zai faɗi wannan magana wannan ba karatu ne irin da irin wanda ake tsammani daga gurin sahabi ba qala fa qultu innahu laysa shay'un illa khalaqa Allahu azza wa jalla sai nace ai to komai halitta Allah ne da su mutanen da ayyukan duka halitta Allah ne wa mulkun lillahi kuma mulkin Allah ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu kuma shi Allah ba a tambayarsa akan abin da ya aikata su bayi su ne ake tambaya akan abin da suka aikata qala sai yace sabbataka Allah Allah ya ƙara maka ƙarfin imani Allah ya tabbatar da kai akan daidai innama aradtu an ahzura aqalaka dama na so na gwada ka ne inji muradu din kenan yace dama ina ina gwada ka ne in ga hankalinka da iliminka ashe kana kan gaskiya wato ya so ya gani shin ya ya ya ya ya ya bi ra'ayin sabon addinin da ya fito a lokacin na kadariya ko ko yana nan alal jadda sai ya same shi alal jadda sai ya masa addu'a sai ya ci gaba da bashi labari ya ce ja a rajulun min muzaina au juhaina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ara'aita ma ya'malu an-nasu fihi wa yakdahun yace wata rana wani mutum a kabilan muzaina ko juhaina ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aiki da mutane suke yi kuma suke shan wahala wajen aikin alaysa qad qudiya alaihim min qadarin qad maza ba wata kaddara ce wadda aka riga aka zarta kuma ta wuce ba aw fi ma yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyyun alaihi salam ko ko wani abu ne da ya shafi abin da za su zo da shi nan gaba su aikata wanda annabin su ya kawo musu wattakhidat alaihim bihi hujja wanda za ka fa musu hujja shi shari'ar da aka zo aka faɗa musu kawai su yi aiki babu kaddara ne in sun yi aikin a kama su da aikin ko ko akwai kaddara ta daga yi wannan ayyukan yace bal shay'un udiya alayhi ai kaddara ce da aka riga aka zartar qala fa fimal amal wannan mutumin yace to fa mi fa fima na amal me yasa muke aiki au fima na amal me yasa muke muke aiki qala yace man khalaqahu Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace don da Allah ya halice shi da ihdal manzilataini dai dan daya daga cikin waɗannan gidaje guda biyu aljanna ko wuta alhamahu laha sai Allah ya kimsa masa aikin aljanna ko Allah ya kimsa masa aikin wutan wa tasdiqu zalika fi kitabihi fi kitabillahi ta'ala abin da ke gaskata haka shine abin da ke cikin kitabun Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa mu kowane rai fujuraha barnatta wa taqwaha ko tsoron Allahnta haka Allah ya riga ya yi gama wannan tsari abu ne wanda kadmada alaihim min qadarin qarsabaka ya riga ya gabata kaddara ce Allah ya riga ya zartar da ita kuma Allah ya riga ya tsara cewa kowace rai zai ba ta damar ta aikata abin da yake ta aikata ne idan idan Allah ya so ta da tsira sai Allah ya ba wannan ran dama ta aikata aikin tsira idan Allah ya so ta da bata sai Allah ya ba wannan ran dama sai ta aikata aikin bata wannan hadisi yana cikin sahih muslim haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da Ibn Battah a cikin littafin sa Al-Ibanatul Kubra haka ne sunan kuma shi da kuma Al-Imam Tabarani a cikin Al-Kabir da Al-Lalakai Hibatullahi a cikin Sharh Usul Itikadi Ahlus Sunnah wal Jamaa da Al-Imam Al-Baihaqi a cikin Al-Itiqad haka nan Al-Imam Ibn Khuzaimah ya hidda shi a cikin Sahih sa da sauran malamai babu ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من شقى في بطن أمه والطبع والجبل والخير babin da ke bayani akan ambatan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash-shaqiy kaga wanda ya zama batacce dan wuta man shaqa fi batni ummi shine wanda tun a cikin mahaifiyarsa ya zama Allah ya kaddara mishi shaqawa wat-tab'u da bayani akan at-tab' shine wato dabi'a da Allah yake halitta mutane akai wal jibillu da bayani akan ɗabi'a wadda mutum ya riga ya saba ta zame masa jiki wal khairu da kuma yake nufi da alkhairi da Allah yake baiwa mutane قال حدثنا محمد حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الحميد بن مسعود حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق wannan hadisi ta hanyar Muhammad ibn Musanna babban malamin nan daga Yahya dan Sayyid al-Qattan daga al-A'mash musalsal ne wannan bid'a imma yace shi kuma daga Zaid ibn Wahab ta hanyar malam Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wannan malami cikin sahabbai yace haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba mu hadisi wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa inna ahadakum annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana lalle dayan ku yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ana hada halittarsa a cikin cikin uwarsa a cikin kwana 40 thumma yakunu alaqatan mithlu mithla zalika sannan ya zama wato gudan tsoka ko alaka wata tsoka mithla zalika kwatankwacin haka thumma yakunu mudgha wato alaka wancan shine a jini kenan ko sannan mudga shine tsoka misla zalika shi ma kwatan kwatan haka thumma yursalu yursilu yursilu Allah ta'ala ilayhi al-malak sannan Allah ya aiko mala'ika fayanfakhu fihi ruha ya hura masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin a kuma umarta umarce shi da ababe guda hudu rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin am sa'id a rubuta masa arzikinsa da ajalinsa da aikinsa da kuma kasancewar shi wanda yake mai tsiya ko mai albarka fa wallazi la ilaha ghayru na rantsi da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi inna ahadakum la ya'malu amala ahli janna wallahi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dayan zai ta yin aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya zama saboda kusanci shi da aljanna ba abin da ya rage tsakanin shi da ita illa gwargwadon zira'i guda fa yasbiqu alayhi alkitab sai wancan littafin sai ya shiga gaban sa fa ya'malu bi amali ahli nar sai aikin yan wuta wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar kuma mutun na iya aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' sai ya zama tsakanin shi da ita kwatankwacin zira'i fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafin ya shiga gaban sa ya'malu amala ahli aljannati fayadkhul aljanna sai aikin aljanna kuma ya shiga aljanna wannan shine hadisi na hudu a cikin 40 hadisin hadisi ne mashahuri na yan islamiya inda yake ya so ya fi karfin su gaskiya dan ba garma hadisi bane eh yana dauke da ilmomi da fa'idoji da tattaunawa mai tsayi da malamai suka yi in ka koma cikin sahih bukhari ko kuma bil ahra fathul bari mujalladi na 11 kitabul qadari anan ibn timiya ya baje kwanduwa sosai akan sharhin hadisin nan haka ibn radabin a cikin jami'u al-ulumi wal hikam haka nan ainihin wato abin al-qurtubi a cikin nashi al-mufhim lima ashkala min talkhis sahih muslim haka nan malamai da yawa a da can da a yanzu da rubuce-rubuce da akai akan hadisin shi yasa ibn mas'udin kaji ya fara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa wannan magana ya faɗi ta ne saboda irin maganganun da ke cikin wannan karatun a wancan lokacin ba a ma saba jinsu kwata-kwata wato mutu akan halittar ɗa da hura masa rai da canza wasa zuwa daga maniyi zuwa zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa kaza zuwa kaza duk da yake Allah ya bada labari a cikin ayoyin alkur'ani mabambanta ire-iren waɗannan maganganu ya yi nasu in kuntum fi rabi min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الله يتي ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة زواج الشمعة يأتكم فرق سورة الحج فقال الله يبيني أكون wannan kuma har yau masana ilmomin kimiyya na a halittar ɗan adam a cikin ciki har yau ba su wuce wannan karatu ba su ma kai inda ya kai ba su ne embryology ko ake ce masa wata kimiyya ce da turawa suke ganin kamar sun yi wani abin arziki a cikinta shi tun tana cikin alkurani tana cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud yake cewa annabi ya ba mu labari yace al annabi ya ce inna ahadakum lalle kowanne daya a cikin ku yujma'u khalquhu ana tattara halittarsa aljam'u anan kamar yadda ainihin wato ibnu al-asir al-jazari yake fada yace shine yudammu ba'dahu ila ba'din ba'da al-intishar a har hada halittar dan adam din a wuri guda bayan da tawar watsu idan ka hada riwayoyin da suka zo in ka koma zaka ga ibn rajab ya hado su gabaki daya a cikin damir ulumul hikam akwai riwaya da ke nuna cewa duk sanda Allah ya nufin halittar wani dan adam idan baban shi da maman shi suka yi saduwa aure wannan maniyin da Allah ya nufin ya halitta Allah subhanahu ta'ala zai sa a watsa shi cikin dukkanin sassan jikinta sai ya yi mako guda a cikin dukkanin sassan jikinta sannan za a saukar da shi a tara shi a cikin mahaifa shi ne ma'anar yujma'u ko kuma ya zama a cikin mahaifan ne amma an baza shi sai bayan mako guda sai a tattara shi a wuri ɗaya shi ne ma'anar yujma'u a wannan katin ya fi ƙarfin turawa jama'a a garin wannan tattara wanda za a yi to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za a ɗauko dukkanin dangin waɗannan mutane guda biyu mijin da matan a ɗauko dukkanin wato miranci ne kamar sal na halittar waɗannan danguna a cakuɗa su ga baki ɗaya sai Allah ya sa mala'iku su gutsuru wani waje cikin wannan cakuɗaɗɗeniyar sai su zuba a cikin mahaifa wannan shi yake haifar da kamanni kuma sai a ga mutum ya kama da wani can da ba a ma sani ba ko wani cikin kakanni ba dole kamar ta zama a cikin halitta ba ina iya kama da shi a basira ko a tunani ko a irin karin muryarsa ko ya kama da shi wajen tsawon rayuwa ko wajen irin jajircewarsa duk Allah yana iya wannan kama ba ta zuwa kaɗai kamar da muke tsammani wai kama halitta ya wuce nan ana iya kamantakekeniya ta hanya daban-daban kalli bin jami'a ba an ce wata kasar shi ya kama da ita a wajen jarabar san ilimi ba shi za ki ci mishi jikanta to haka koyin za ka ga wani wani cikin jikokin wani mutum ko cikin wani dangi sai a ga wasu halayen shi sun yi kama da na wani da aka san ai idan da tunawa ana cewa wai a wannan halin wani ne wannan nan kuma hala wani kakansa ne ko kanin kakansa ko wani ko wani mutum da ba su rayu gaba ɗaya tare ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin wannan arba'ina yawman a cikin kwana arba'in ake yin duka wannan aikin in kun tuna mun karanta wannan hadisi a cikin zatul ma'ad ko mun yi dogo tattaunawa akan sa musamman saboda ginuwa da aka yi akan wani kuskure da ya faru da hadisin nan shine tsammanin cewa ana yin wannan canzawa daga mani zuwa ainihin wato gudan jini kwana arba'in daga gudan jini zuwa tsoka kwana arba'in daga tsoka zuwa sauran halitta kwana arba'in da aka tsaka shaka aka gina cewa ba a hura wa ɗan adam rai sai kwana 120 wanda wannan kuskure kuma ka kuma ibnu rajab ya tattauna wannan mun zo da hamma qalat da wasu malamai suka yi malaman musulunci ne likitoci musulmai wanda suka tabbatar da lallai wannan kuskuren ya faru ne wajen wani ƙarin lafazi da bai cikin riwaya shine 40 yawman nutfatan sannan can ma sai a ƙara 40 yawman shi ko annabi cewa yayi thumma yakunu alaqatan misla zalika wani ne zalikan ai misla kaunihi maniyan li sab'ati ayyam sannan ya sake juyewa haka abin da yake faruwa gaba ɗayan shi yana faruwa ne cikin kwanaki 41 da 2 da 3 da 4 da 5 da 6 bai wuce haka wannan kuma shi ya dace da abin da kimiyya ta nuna kuma shi ya dace da abin da hatta mata da suka saba haihuwa suke ji a cikin su a ƙarƙashin haka aka gina hukuncin cewa idan ciki bai kai kwana 120 ba za a iya zubar da shi musamman magana hanafiya duk da kinga koma cikin jami'ul ulumul hikam ibnu rajab yace ta kanta wannan magana kuskure ce za mu zo mu karanta insha Allah cikin ibnu rajab yace wannan magana an gina ta cewa mace na iya zubar da cikin ta in bai kai kwana 120 ba yace wannan magana mai rauni ce saboda wannan halittar da Allah ya riga ya fara da ake yin kiyasanta akan azulu ba matsayinsa ɗaya ba azulu maniyin ne ba a fara halittarsa ba shi kuma wannan an riga an shiga cikin process ɗin halitta har ya kai wani mataki sannan a ce kawai a zubar da shi ya ce ba daidai ba ne ka ku ga yanzu mutane da wannan batun suke aiki duk ciki in mutane ko ba su shirya haifar shi ba sai su yi marmarin su je su zubar da shi Allah ya ba ku kyauta ku ce ba ku so kuna musulmi Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u dhukur Allah ya ce kyauta ce yake bayarwa in ya ga dama ya baka yaya mata ya ga dama ya baka yaya maza aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan ko ya sirka maka ga yaya maza ga yaya mata wa yaj'alu man yasha'u aqima in so kuma ya maida kai bakarare ka kasa haihuwa da kai da matar ta kai duk a gama binciken duniya na kasa ganewa ko amma sai Allah ya ba mutane yaya wasu su ce ba sa su mutane yanzu an sa musu kyama haihuwa haihuwa ta zama abin kyama abin Allah wadare jama'a wannan yahudanci ne bata ce barna ce mutane su gaba da bayan su jama'a barkatai yadda annabi ya ce dinna a tara mishi al'umma da yake so alfari da su ni ina da itiradi hatta ga masu cewa ai annabi ba zai alfari da ƴaƴa marasa kirki ba a ina annabi ya faɗa muku haka shi da annabi ya ce da yawa zai alfari kuma an tabbatar da yawa dole akwai yuyu a cikin sa bai ce zai alfari da salihai ba ya ce zan yi alfari da yawan ku har ku fi yawan Yahudawa kuma mun san Yahudawa ba mutanen kirki bane amma su ma za su zo da yawa har in Annabi Musa ya ga yawan su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawan su har ya ce ina ma a ce su ne al'ummata sai a ce mishi ba al'umma ka bace yace fa idza ana bisawadin a'zama sai ga wata kura mafi girma fiye da wancan sai a ce ga al'ummaka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da yawa mu ko muka shiga da wata fasara muka ce ai dai kun san ba zai alfahari da yayan banza ba to gaskiya wannan ilhaki ne a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar shi a yadda annabi ya ce zai alfahari da yawan nan kawai ka bar shi kawai a haka idan kuma kai kana nan bakin ciki kada ai yawa a cikin al'umma suka je ka cigaba da bakin cikin da kake ko mun gane idan ba ku zo ga har mu musulmi har mu ahlus sunna har mu yan salafiya duk wannan karkatar fahimta ta shige mu kowa yanzu bai baya farin ciki yanzu an ce an haihu daya biyu wacce tana gwarne matan shi ta haihu jiya yau ma za ta haihu baya so muna ta yan dabaru iri daban-daban wani ma akwai wani akwai wani wanda yake zuwa musamman ya auri matar da aka ce ba ta haihuwa kaga wannan saba annabi ne annabi ya ce ka zama jul waduda alwaluda shi kuma da ya ji wata bazawara ta yi aure ba ta haihu ba an sake ta ta ƙara aure ba ta an sake ta ce ita yake so juya ko to in Allah ya so jarata shi tana zuwa gidan shi ta haihu ai an shayin haka ko sai ta juye kawai dama ta gama tarawa ta juye mishi jama'a abinda aka ce a shari'a shine mu tashi mu nemi abinda za mu rike ƴaƴanmu musu tarbiya amma shari'a bata mayar da kin haihuwa a matsayin solution ga talauci ba musan wannan yadda muke wani tare cewa solution ga talaucin mu solution ga mu iya biya wa ƴaƴanmu kuɗin makaranta da kuɗin magani da muhalli shine wai a ce ba su da yawa to shari'a ba ta da haka ba mafi yawan mu na muna da yawa a gidajen mu wasu mu su ne na 18 ko na 17 ko na 20 a gidansu wasu sun kusa su 40 ya akai kai baka dan banza ba ko babanka hala bai kai arzikin da kake da shi yanzu ba ya akai ka zama mutumin kirki saboda kwazon iyayen mu wajen tarbiyya jama'a ba su gina akan wannan madiyar ba sun gina akan ƙwazo wajen su mana tarbiyya kuma da suka mana tarbiyyar ne sai muke suke cin moriyar mu muna musu addu'a suna duniya ba sa duniya suna cin moriyar mu amma wanda zai ce yayin shi kwaya biyu kai ko uku sai ka je ka ga kuma biyun nan ko uku suna mutanen banza ya gama iya dabarun ya biya musu kuɗin makaranta har ƙasar waje kuma sun ki zama mutanen kirkin gudanar aka yaka so da ka kirkin ƴaƴa ko lalacewa su bai da alaka da yawa ko rashin yawa ya da alaka ne asali da kaddara din nan sannan kuma da aikin da kai annabi nuhu ɗayan shi yawa suka mai kasa tarbiyyar dan shi wannan da ya zama mutumin banza a cikin shi da inna hu laysa min ahlika ai ba yawa suka mai bago kaddara ce wannan so haka jama'a mu so haihuwa saboda me saboda annabi yana so ai haihuwa kuma kyauta Allah ce duk wanda zai ce mu yan kauye ne ko waye bai je faɗa mu dai annabi muke bi kawai ina ganin bari mu dakata nan sai mun koma kan hadisin nan ko muna tare da bako wanda ya zo mana daga Katsina Malam Wali na gabatar da shi a jiya amma bari ƙara gabatar da shi Malam Waliyullahi aboki ne kuma dan uwa na da'awa shugaban makarantar Darul Qira'at Salafiyya a Katsina su suke ba mu masauki dan mun je Katsina muna maka marhaban da kai da shugaban BOT na wannan makaranta Malam Yahya Alukuri assalamu alaikum warahmatullahi